بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 15 ga watan August 2026 wannan shine darasi na 370 cikin jerin darussa daga littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكف سني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتافي نزاد المعاد لتافي ني وانا يكي واتونا كومي دروانكا وانا يشافي كسان كومي يكي دا علاقة دا تفركي منزال الله صلى الله عليه وسلم دا رأيوسا دا العادنسا دا يد يقولان دا معاملولي دا إبادسا malamai suna jinjina ma ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin wannan littafi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don mujawara Allah ya saka mishi da alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa qalu wa aidan fashari'u inna ma naha anhu wa harrama li'annahu yubghidu wa la yuhibbu wuqu'ah bal wuqu'uhu makruhun ilayhi فحرمه لئلا يقع ما يغضبه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود da ya tunawa yana magana akan hukunce-hukunce da suka shafi saki wanda aka yi shi a halin jinin haila ko kuma a halin wato tsarki amma tsarkin wanda aka samu kari ta hanyar mu'amala aure wasu malamai suka ce wannan saki yayi shine yake mai musu da zance akan cewa ya za a yi su ce sakin yayi bayan saboda kaza saboda kaza saboda kaza shine yace wa qalu kuma suka ce qalu malaman suka ce wa aidan kuma fashari'u innama naha anhu wa harrama an hana wannan saki ne an haramta shi li'annahu yubghiduhu saboda yana fusata Allah wala yuhibbu qu'ahu Allah bai so ai irin haka bal wuqu'uhu makruhun ilayhi abin kyama ne a shari'a fa harramahu da haka aka hana li Allah ya qa'a ma yubghiduhu wa yakrahu saboda kada abinda Allah baya so abinda Allah yake kyama ya faru yace wa fi tashihihi don kuka ce duk da Allah baya son abin Allah ya hana aikata amma kuma idan an aikata yayi ya tabbata yace to a cikin haka akwai akwai watanfizuhu didda hadal maqsud ya zama kun kishiyanci wannan manufar kenan abinda Allah baya so kuma aikata kun ce yayi qalu suka ce wa idza kana nikahu almanhiyu anhu la yasihu li ajalin nahi in ya kasance aure wanda aka hana nau'in aure da aka hana kaman aure a cikin idda kaman aure babu wali kaman aure da muharrama da makamantansu ya zama la yasihu auren ba zai inganta ba li ajalin nahi saboda hanin da aka yi yadda mutum yake son mace ya aure ta auren da bai yi ba ba za a ce to tunda an daura aure kawai a kyale su dole za a warware wannan auren tun da bai yi ba shari'a ba ta yadda ba fa mal farqu bainahu wa bainat talaq to ya za a yi aure wanda bai inganta ba in aka daura ku ce a warware shi kuma saki wanda bai inganta ba an saka ku ce ya tabbata ita me bambanci وصحات ما حرمه كيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح تيايا ذاك تشي كم بات أبند الله يهنا نأوري وصحات ما حرمه ونهى عنه من الطلاق أما شي كما سكي كتشي كن يدى يتبتا والنهي يقتدي البطلان في الموضعين الهان ونن هنن yana nuna an wato kowanne aka yi a ciki ya ɓaci in sakin ne aka yi tun da manhi anhu ne ya ɓaci idan auren ne aka yi tun da manhi anhu ne shi ma ya ɓaci da aka kuka yadda da ɗaya ɗaya kuma kuka yadda da shi qalu suka ce wa yakfina min hadha hukm rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al'am alladhi la takhsis la takhsis fihi bi raddi ma khalafa amrahu wa ibtalahu wa ibtalahu wa ilgha'ahu ce mu ya ishe mu a wannan wajen wata ka'ida guda ɗaya ta ishe mu yace ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ga mammiya wadda babu abin da yake bance ta shi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ba shi yace ayi ba in aka yi an tunkuɗe bai tabbata ba kama fi sahihi anhu min hadisi Aisha radhiyallahu anha ya zo a cikin ainihin sahihu wato sahihul Bukhari da Muslim daga saida Aisha Allah ya kara mata na take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amalin kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk aikin da ba mu muka ce ayi ba to tunkudadde ne wa fi riwayatin aw riwaya man amila amalan laisa alaihi amruna wanda ya aikata abin da mu inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bamu ce aje ayi ba annabi ya ce fa huwa raddun to an tunkude shi wa hadha sarihun anna hadha talaq al muharram alladhi laisa alaihi amru sallallahu alaihi wasallama mardudun batil yace kaga wannan hujja ce karar akan cewa saki din nan da aka yi wanda annabi ce ayi ba sallallahu alaihi wasallam babu tsarin da ya tsara ba alaihi salatu wasalam wannan saki wato abin tunkudewa ne fa kaifa yuqalu innahu sahihul lazimun nafizun to sakin da yake da irin wannan matsala ta ya zaka ce ya tabbata ya inganta azartar da shi fa aina hadha min al-hukmi bi raddihi ina ta ina za a fahimci wannan an yi hukunci akan cewa a tunkuɗe shi mana saki ne wanda duka ɓangarorin suke da cewa shari'a ba ta da yi shi ba amma wasu waɗannan ɓangaren malamai sun yarda cewa duk da haka idan an yi to ya auku su kuma wani ɓangare suka ce a'a bai auku ba shine yake musu yake kawo zantukan su qalu suka ce wa aidan ha ila yau fa innahu talaqun lam yashra'ahu Allah abadan saki ne wanda Allah bai shar'anta shi ba da ɗai wa kana mardudan batilan da ka abin tunkuɗewa ne ka talaƙil ajnabiyyati kawai mutum ya saki matar da ba wata shi ba wata mata kawai mutum ya ce to ya saki ta kuma yana nufin daga nan aurenta take da mijinta ya lalace kaga wannan zance ne da ba za a iya karɓar sa ba wala yanfa'uhumul farqu bi anna al ajnabiyyata laysat mahallan lit talaqi bi khilafi zawja yace kuma da aka kawo musu aka ce to kawo mutum ya saki wata matar da matar shi ba suka ce a ba iri bane saboda idan mutum ya saki matar da ba matar shi ba to ai sakin bai auka kan mahallinsa ba tunda ba matar shi ba ce da haka ba za a yi ba za a yi kwatance da shi ba yace a a fa inna hadhihi zawja laysat mahalla li talaqi al-muharram da haka ita ma wannan matar da aka saka ita ma ba mahalli ne na yin saki dinnan na haramci ba wala huwa mimma mallakahu shari'u iyahu kuma Allah bai ba mutum daman ya irin wannan sakin ba Allah bai ba da dama ba ko mace ba mahallin ya irin wannan sakin ba qalu suka sake cewa wa aidan fa inna Allah subhanahu innama amara bit tasrihi bi ihsanin Allah kuma cikin umarsa cewa fa infaqun بمعروف أو تسريح فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان kurike su a bisa kyautatawa ko ku sake su bi ihsan da kyautatawa daka wala asharra min at-tasrih alladhi haramahu Allah wa rasuluhu wa mujibu aqdin nikahi ahadu amrayni yace babu abin da ya kai wato damuwa fiye da a sake ta ta hanyar da ba Allah ya ce ba wannan ba tasrihu ne bai san ba domin kuma shi aure yana tabbata ne ko yaya a ɗaya daga cikin matakai guda biyu imma imsakun bi ma'ruf ko da ka rike matarka bisa abin da yake tabbatacce a shari'a da mutunci aw tasrihun bi ihsan ko kuma ka sake ta cikin kyautatawa ba a ce kai mata wani abu aka san wannan ba ko da ka rike a mutunce ko kuma ka sake a mutunci karka yi mata wala tazruwa fil mu'allaqa mu'allaqa haka mata kamar ratayayya wa tasrihul muharram amrun salisu sakinta cikin damuwa cikin bakin ciki cikin sabawa shari'ar Allah to wannan wani abu ne da bai zama cikin imsakun bi ma'rufin ba ba kuma ya cikin tasrihun bi ihsan fala ibrata bihi albatta da haka kada a lura da shi qalu suka ce wa qad qala Allah ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da kai da sauran al'ummarka idan za ku saki mata ku sake su gwargwadon lissafin su wasa an annabi sallallahu alaihi wasallama al-mubayyin an amri anillahi wa muradahu min kalamihi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aikin sa ne bayyana wa mutane ma'anar magana Allah cewa anna talaqal mashru'al ma'azuna fihi huwa talaqu fi zaman at-tuhur allazi lam yujami' lam yujami' fiha fihi yace saki wanda aka a shar'a aka bada izinin ayi shi aka ce ya halasta ayi to shine saki wanda aka yi a lokacin da mace ke cikin tsarkinta ko ba tara ita a cikin wani tsarkin ba yace au ba'da isti banatil hamli ko kuma bayan ciki ya bayyana wa ma adahuma duk abin da ba wannan ba ba lokacin tsarki ba ba kuma sun da ciki ya bayyana ba yace farisa bi talaqin lil iddati fi haqqil madkhul biha ba saki bane wanda aka yi da aka ce fataliquhun lil iddati na san ba a yi shi ba fala yakunu talaqan saboda ba saki bane fa kaifa tahrumul mar'atu bihi to ta yaya ma za a ce ko mace zama muharrama ga wani ta sanadiyar wannan ba ta haramta ba qalu suka ce wa kad qala ta'ala kuma ya Allah ma ya ce at-talaqu marratani saki marra marra ne guda biyu a cikin suratul baqara wa ma'lumun annahu innama arada at-talaq al-ma'zur bihi kuma mun san cewa anan yana nufin saki wanda aka bada izinin ayi ne ba kowane irin saki ne za a ce Aisha ka wa huwa talaqul idda sakin da aka bada izini ayi shine a saki mace dan ta risa faida ta lafiya fadalla ala anna ma ada ma'adahu ma'adahu sai yana cewa abinda ba wannan irin sakin ba laysa min at-talaqi to ba saki bane fa innahu hasara at-talaq al-mashru' al-ma'dhun fihi alladhi yamliku bihi ar-raj'ata fi marratayn domin ya kididdige saki wanda shari'a ta yadda ayi wanda kuma miji yake da daman komo da matarsa an kididdige shi akan mataki guda biyu فإنه حضر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجع في مرتين shi mijin wato hasar ashisha ita shari'a hasar talaq al-ma'duna al-mashru' al-ma'duna fi ta kididdige ta iyakance iya sake ta bada izini za a iya yi allazi yamliku bihi sahibuhu yamliku bihi raj'ata fi marratayn wanda mutum yake da ‘yancin dawo da matar shi an an ƙididdige wannan sakin fi marra biyu fa innahu hasarat talaqa al-mashru al-ma'dhun fihi allazi yamliku bihi ar-raj'a fi marratayn haka shi ma saki saki haka ne ko eh na'am ko magana bane yanzu fala yakunu ma adahu talaqan ko wanda ba shi ba saki bane kalu suka ce wali hadha kana sahabatu radiyallahu anhum yaquluna da haka ne sabai suke cewa innahum la taqata lahum bil fatwa fi talaqil muharram cewa ba su da zarafin da za su yi ba da fatawa akan saki wanda yake na haramu kamar rawa ibn wahab an jarir ibn hazim an al-a'mash an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sayyidina ibn mas'ud yana cewa man talaqa kama amarahu Allah faqad bayyana Allahu wanda ya saki yadda Allah ya ce ai saki fadalliquhunna li'iddati na asl idda to Allah ya bashi labarin yanda zai yi dan tabbatar da sakin shi ko in yana son dawa da matar shi yace walau waqa talaqun talaqul mukhalifi lam yakun lil ifta'i haka ne ko man man dallaka kama amarahu Allah faqad bayyana lahu bayyana lahu Allah wa man khalafa wanda ya saba mai yadda aka ce fa inna la nutiqu khilafahu ibn rasul ya ce to mun ba mu da wani abu da zamu iya mishi sabanin wannan wannan asar yana cikin muhallat ibn hazm da mujam na tabarani da littafin muwadda ta malik ballaga walau waqa talaqul mukhalif idan saki wani wanda ya saba ma wannan karatun ya tabbata ya aikata lam yakun al ifta'u bihi ghairu mutaqin lahu sai zamana cewa wato yin fatawa da shi ba abu bane da zai gagar su sahabban walam yakul al tafriqi ma'anan idza kana naw'ani waqi'aini nafidain shi kuma babu buƙatar wannan rarrabewar da aka yi a wajen bayani tsakanin saki da aure a irin wannan yanayin da muka ji a baya ya ce saboda dukkaninsu guda biyun suna faruwa ne a lokaci guda kuma suna tabbata wato ba wata ma'ana ga nau'o'in guda biyu in har za a zartar da su haka malam ya sake cewa wa qala ibn mas'udin abdullahi dan mas'ud yana cewa radiyallahu anhu aidan man atal amra ala wajihi faqad bayyana lahu bayyana lahu lahu wanda yayi saki a bisa yadda a shari'a ta tsara to a shari'a ta gaya mishi ya zai wa illa idan ko bai sake da shari'a ta ce ba bai saki matakan idda ta bai sake ta san da ya ga dama yayi abin da ransa ke so to shine wa illa fa wallahi ma lana taqatun bi kulli ma tuhaddithuna yace na rada da Allah babu yadda zamu yi da abubuwan da kuke faɗa wato wanda kuke neman fatawa irin rigingimu na aure da mutane suke neman fatawa kansu tun zamanin sabi mas'udin yana cewa shi ba zai ba su fatawa ba sai da abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ya je gaban kansa to kar ya nemi fatawa ibn mas'udin yace ba zan iya ba ku fatawa akai ba eh wa illa fa wallahi ma lana taqatun bi kulli ma tuhdithuna eh tuhdithuna abinda kuke farawa ko wannan yana cikin sunan nadari da isnadi wanda yake bai inganta ba wa qala ba'du sahabati wa qad su'ila an at-talaqi ath-thalath majmu'a wani sahabi an tambaye shi game da hukuncin yin saki guda uku lokaci guda mutum ya bugo saki guda uku man tsallaka kama amara sai ce wanda ya saki kamar yadda Allah ya umarce shi ko kama umira kamar da aka umarce shi faqad buyyina lahu an gaya masa yadda zai gudanar wa man labbasa wanda kuma je rike jawo kanshi rikici taraknahu wa talbisi sai mu bar shi da rikicin da jawo kanshi sai je sai da yawan rikice shi qalu suka sake cewa wa yakfi min dhalika kullihi ma rawahu abu dauda bis sanadi as-sahihi thabit abinda kuma zai isa duka a wannan bigire shine ka dauki hadisin da al-Imam Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce yace haddathana Ahmad ibn Salih qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Abdurrahman ibn Ayman yaqulu ابن عيمن مولاه عروة يقول إن يقول ابن عمر يسأل ابن عمر أو أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائدا yace wannan isnadi da ya kawo daga Ahmad ibn Saleh daga Abdurrazzaq As-Sanani daga Ibn Jurayj Muhammad ibn Abdurrahman ibn Jurayj abun afwan Abdurrahman ibn Amr ibn Jurayj yace akhbarani Abu Zubair shine Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus ya bani labari cewa annahu ya bada labari cewa annahu sami Abdurrahman ibn Ayman ya ji wani sami mai suna Abdurrahman ibn Ayman yana cewa Maula Rasulullah yana cewa ya Rasulullah yana cewa Maula Urwa yas'alu ibn Umar yana tambayan Abdullahi dan Umar fa qala sai ya ce qala Abu Zubair wa ana asma'u ne kuma ina ji sai ce kaifa tara fi rajulin tsallaka mar'atahu ha'idan me ya fatawakka Allah shiga fata malam game da mutumin da ya saki mata tana haila ya tambayi Abdullahi dan Umar kenan ko fa qala sai Abdullahi ya ce tsallaka ibnu Umar mar'atahu ha'idan ala ahdi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni din nan ya taɓa faruwa da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayi sai na saki matata alhalin tana cikin halin jini فقال عمر سي فقال طلق ابن عمر امراته فسال عمر فاسال عمر عن الرسول ان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم sai babana Umar ya tafi ya je tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan hukuncin faƙala sai annabi ya ce inna abdullahi ibn umar afwan sai umar ya ce lalle ɗana abdullahi ɗan umar ɗallaka mar'atahu wa hiya ha'id ya saki matarsa tana halin jini ƙala abdullahi abdullahi ya ce faraddaha alayya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya ce mai da matata ɗakinta sai ce a walam yaraha shay'an to mu rike wannan gabar tana daga cikin gabar da ta haifar da sabani wajen fahimta walam yaraha shay'an sai bai lissafa wannan sakin a komai ba wato bai yi itibari da lissafin shi to kenan an yi ilga'in sa ko ko dai an yi itirafi da sakin amma kuma an tirsasa mishi kome shine rashin yarda da sakin to duka wannan fasara biyu akwai ta wanda suka ce an sakin ya tabbata amma an tirsasa mishi kome kaga su agun su saki a cikin haila yayi amma alkali zai sa ka mayar dole ka jira ta gama tsarki idan haila ka san sakin sai ka saki sakin ta da wata sabuwar igiya su kuma wanda suka ce bai yi ba suka ce a'a su suna ganin maidatan da aka yi walam ya uddaha shay'an to yana nuna cewa wannan saki bai yi bane wallahu alam amma dai abinda malamai suka kurkata shine cewa saki yayi amma ba za a bar shi ba za a horar da shi akan ya maida ta yace da khara rajulun rajulun talaqa mar'atahu ha'id ha'idan wani mutum ya shigo in ji abu zubairi yake ba su labari ya ce wani mutum ya shigo kaifa tarafi rajulin tallaka mar'atahu ha'ilan ya za a yi game da mutumin suke matar shi a cikin halin jini faqala yace tallaka ibn umara imra'atahu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasala umaru an dalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abdullahi tallaka mar'atahu wa hiya ha'id faqala abdullahi faraddaha alayya wa lam ya'udha shay'an wa qala idha tahurat idha tahurat idan tayi tsarki falyutallik to sai ya sake saki auli yumsik ko ya rike ta qala ibn umar ibn umar yace wa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna zuwa karshen aya nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan yace fi qubuli iddatihinna a farkon ko sake su yadda za su lissafa iddar su daga farko yadda in an sake ta yau gobe ta fara lissafi ba an sake ta yau ba ta san yaushe ne lissafin ta bai ta jira jini ya ɗauke ta yi tsarki sannan ta fara lissafi ba ta san yaushe ne ba to shine ko kuma an sake ta yau an riga an karya mata tsarkinta da jima'i saboda kai ta jira tsawon kwanakin da jini zai dawo ta ga in ba ciki to ta fara lissafi yanzu daga wannan jinin talasu in kuma da ciki ta fara lissafin fa'ajalu fa'ulatul a'mali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna su kaga wannan kwanakin daga ran da aka yi sakin zuwa ran da lissafin zai iya tafiya daidai to kaga an cuta da ita ba a sake ta iddatihinna ba kuma mun gane shine ma'anar fi qubuli iddatihinna ina fata mun gane to sai ci gaba da cewa qala wa hadha isnadun fi gayati sihha wannan isnadi ne mai nagarta kwarai فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة أبو الزبير ده أكا غني أتكين إسناد ده ابن جرد يكي قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن عيمة أبو الزبير كما ده أكا سني شنو محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي wanda thika ne min thiqat ana karɓar riwayarsa yana da hadisi a cikin sahihu muslim amma ana jin tsoron tadlisancinsa in ya ce an ana jin tsoro to kuma nan bai ce an ɗin ba sauraka abin da ake tsoro ya kauce shi ne ke nufi da cewa fahimna abu zubairi kaga abu zubairi makki gairu madfu'in anil hibzi wa thika ba abin tunkuɗewa ne game da hadda ilimi da aminci ba wa inna ma yukhsha min tadlisi abin da ake tsoro shine magudinsa wajen riwaya fa idza qala in yace sami'tu أو حدثني ذال محظور التدليس إن يتي ناجكو يا بان حديثي فمن دا يكي صورو يا كوتي وزالت العلة المتوهمة إلا دا يكي جن صورو تاتاشكينا وأكثر آل الحديث يهتدون به mafiyan malamai suna hujja da shi fa amma idza sarraha bis sama'i so da dama idan yace sami'tu faqad zala al ishkalu abinda ake cigiya na matsala da ya tafi kenan wasahar hadisu hadisin ya inganta kenan wa qamatil hujjatu hujja ta tsaye kenan qalu malaman suka ce wala na'lamu fi khabari abi dhubairi hadha ma yujibu radda wannan hadisi na abu zubair mu san abin da zai sa a tunkuɗe shi ba wa inna ma raddahu man raddahu istib'adan isti'badan wa i'tiqadan annahu khilaful ahadith sayya wanda suka tunkuɗe shi sun tunkuɗe shi ne saboda suna jin sun yi nisa kuma suna kudurta cewa wato wannan hadisi ya saba wa hadisai wa nahnu nahki kalama man raddahu zamu kawo maganan wanda suka tunkuɗe hadisan wa nubayyinu annahu laysa fihi ma yujibu rad za ku mai bayanin nuna cewa a cikin hadisin babu abin da ke tirsa sa a tunkuɗe shi قال أبو داود والعادس كلها على خلاف ما قاله ابن الزبير yace hadisai gabaki daya sun zo sabanin wannan abin da ibnu zubair ya fada cewa walam yaraha shay'an bai lissafa sakin ba to yace a hadisan abu zubair akwai abin da ke nuna ba haka bane wa qala shafi shafi kuma yace wa nafi'un asbatu fi ibnu zubairi asbatu an an ibnu umara wa min min ibnu zubair min abi zubair wanda yake da riwayan nafi'u wanda shi ne ba da riwayan ya ce to wannan mutumin ya fi aminci game da wato abu zubair a wajen amarin hadisin watan abladan umar wal asbatu min al hadisaini aula an yuqala bihi idza khadama wannan hadisi da ya fi tabbata da shi ya kamata a yi fatawa idan an yi masa hidima idza khalafahu idan ya saba da shi afwan kaga a nan hadisin da ya tabbata da shi za a yi hujja abin da ya tabbata kuma shine wannan hadisi na cewa a hadisin abdullahi dan umar tunda abdullahi dan umar ya fi abu zubair karfi to sai a hujja da hadisin sa wa qala al-khattabi hadis yunus ibn jubair asbatu min hadha ya'ni qawluhu murhu falyuraji'ha yace hadisin yunus dan jubair ya fi wannan karfi saboda ya a cikin shi yana nufin abin da ya ce masa ka umarce shi aka ce annabi ce wa Umar ka umarci dan naka falyura jiha ya maida ita wa qawlu da fadin sa ara'aita in ajaza wastahmaqa qala fama daga ce wa sayyidina Umar ka ce mishi na ce ya maida matarsa me yace yace ya manzo Allah to idan ya kifa ko yayi wata wautar in ajaza yaki aw stahmaqa ko wastahmaqa yayi wauta ya zanyi qala ibn abd al-bari ibn al-bari yace wa hadha lam yaf'alhu ahadun anhu lam yanqulhu ahadun ghayr abd zubair wannan lafazin babu wanda ya cira toshi ko mutum daya sai abu zubair wa qad rawahu anhu jama'a ajilla malamai da yawa sun ruwaito shi daga gare shi a haka falam ya kul zalika ahadun minhum babu wani malami da ya faɗi irin wannan abun anan wa abu zubair laysa bi hujja fi ma khalafa min amthilatin fa kayfa bi khilafi man huwa athbatu minhu shi abu zubair ba a karɓar riwayar sa a inda ya saba ma wanda ya fi shi a wanda idan da ya saba ma wato sa'an shi ina kuma ga idan ya saba wa na saman shi saboda ka ba za a karɓa ba ba za a fasa a tabbatar da abin da ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ba shi kuma na ainihin wato aba wanda bai tabbata ba ba za a yi takalman ɗan da shi qala ibn abdul bari ibn abdul bari ya ci gaba da cewa na'am qala ibn abdul bari ko وهذا لم لم ينقله أحد أن أوكي وقد رواه جماعة من أجلة فلم يقل أحد منه ذلك وأبو ذر ليس بهجة فيما خالفه فكيف بخلاف من هو أثبت به وقال بعض أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا وأنا ما لم يكمل لك معالم السنن معالم السنة na malim sunan afwan na na al-khattabi yace abu zubair bai ruwaito hadisi da ya kai wannan nakara ba fa hadha jumlatu ma warada fi khabari abi zubair wa huwa inda ta'ammuli la yujibu raddahu wala butlanahu kaji kuma ta sabuwa da ya farko yace to kaji abinda malamai suka fara ga wannan hadisi na cewa walam yaraha shay'an hadisin abu zubair to amma fa shi'a nashi hangen jibul qayyim wannan abun bi in aka tsaya aka kalla da kyau to hadisin bai lalace ba kuma hadisin ba za ya wurgi shi da zai da shi kenan yace amma qawlu abi dauda al ahadisu kulluha ala khilafihi falaysa bi aydikum siwa taqlid abi dauda sai a ce musu cewa da kuka yi abu dauda ai ya ce da hadisai sun saba na abu zubair din ce to wannan magana taku magana dai abu dauda ne kawai kuke maimaitawa wa antum la tardawna zalika kuma ku ba ku yadda a cikin an zo magana a dinga maimaita wata magana da ta wuce kadai ba kuna son ku ba da dama a ba ku dama ku yi magana wata tsumuna anal hujjata min janibikum kuna ganin kamar kuna da hujja fada'u taqlida to ku din taqlidanci ne da gaske wa akhbiruna aina fil hadisi sahiha ku ba mu labarin a ina ne cikin hadisai ingantattu ma yi khalifu hadisa abin zubair akwai wani hadisi da ya saba mushi ne fahal fiha hadisun wahidun cin a cikin hadisai ingantattu akwai wani hadisi gwaya ɗaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ihtabasa alaihi tilka talaqa ihtasaba alaihi tilka talaqa shin annabi ya lissafa mishi a kwari sun da nuna cewa annabi ya ce to yanzu igiya ɗaya ta lalace ta aurenka wa amarahu an ya atadda biha shin annabi ya umarce shi cewa ya lissafa da wannan sakin fa in kana kazalika in kana zalika idan haka ne fa na'am to eh wallahi hadha khilafun sarihun li hadisi abi zubair idan an samu hadisi da yace dan shi hadisi abu zubair ya ce walam yaraha shay'an annabi bai gan wannan saki a matsayin wani abu ba don kana da hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wannan saki a matsayin saki da za a kirga cewa yanzu igiya ɗaya ta lalace saura biyu in kuma da can akwai wata yanzu biyu ta lalace ce to kana da wannan ka kawo yace to inda za a samu wannan to shine za a ce da gaske sun an samu sabani ina fata mun gane wannan yace war raj'atu tastalzimu wa talaq sannan kuma eh murhu okay da yace fa in kana kazalika fa na'am wallahi ma hadha khilafun sarihun li hadisi abu zubair wallahi hadha khilafun sarih li hadisi abu zubair wala tajiduna ila zalika sabila ba yadda za a kawo wannan wa ghayatu ma fi ma bi aydikum abinda ke wurin ku kawai shine murhu falyurajiha iya wannan kalmar ce annabi ya ce kamai da ita war raj'atu kuma shi kome tastalzimu wuqu'at talaq ba a yin kome sai in ya tabbata an yi saki idan matar ka sakin ta kai shi za a ce to ka dawo da ita amma idan yaji ta yi fa sai dai a ce tashi ki koma ba sai an furta saki ba ko amma ba sai an furta komawa ba so tun da aka ce dawo da ita duk da yadda Umar yake so ta dawo da ba saki bane cewa zai kai tashi ki koma ɗakin ki ko yayi sulhu kenan amma tun da saki ne ya tabbata sai da aka ce shi da ya mallaki sakin kuma shi ya mallaki mene raja'a sai da aka ce shi ya dawo da ita sannan ya dawo da ita suka ce to cewa da aka ya dawo da ita lazumin haka to sakin ya tabbata kenan in saki har ya tabbata aka ce a dawo da ita to igiyar da aka yi sakin ta datse ko mun gane ibnu qayyim yace wannan abin shi za su fada fa qala yace wa qawl ibnu umara wa qad su'ila ata'attad bi tilka tadlika da kuma an tambayi shi Abdullahi dan Umar aka ce to kana lissafi da wannan sakin fa qala sai yace ara'aita aka tambayi wato sai sai yace ara'aita in ajaza wastahmaqa ya kake gani idan ya ki dawo da ita yayi wauta wa qawlu nafi'in aw man dunahu ko kuma maganan nafi'u ko nafi'u mai riwaya ko wani da ke ƙasa da shi a isnadi da yace fa husibat min talaqiha sai aka lissafa a cikin sakinta walaysa wara'a zalika harfun wahidun yadullu ala wuqiha banda waɗannan ba wani abu da ke nuna cewa sakin ya tabbata shi yanzu ibnu qayyim bai dauki waccan hanya da aka dauka aka ce hadisin munkari bane hadisin walam yaraha shay'an aka ce munkari ne sai aka ce to ai gashi ma har ya ce fa bi sadmin tatliqiha murhu falyuratiha wannan ya nuna sakin ya tabbata wannan shine magana wasu malam shine buka ya ce a shi bai da maganar su ba kuma bai yadda sakin ya tabbata kaga ai ya dauko wani magana mai mai nauyi ko shine zai fara mana kanikanci zai fara zube ban ƙwaryata akan me yasa ya ce bai yadda da maganar su akan hadisi munkari ba kuma bai yarda da magana cewa sakin ya tabbata ba shine yace babu wani lafazi karara da ya tabbata da sakin sai waɗannan kalmomin murha murhu falyuraji'iha da kuma fuhusibat tatliqa da ara'aita in ajaza wastahmaqa yace waɗannan kuma duka ihtimali ba wai sarihi ne cewa to saki ya tabbata don haka ai kaza ba yace وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداء بها والاعتداء بها باب abin da kinga cewa sakin yayi ko kuma amfani da shi wala raiba fi sihati hadhihi al-alfaz wadannan lafuza kuma sun tabbata wala mat'ana fiha babu wajen suka a cikin su wa inna mash'anu kullu sha'n fi mu'aradatiha abun dubawa kawai shin shine da gaske sun ci karo li qawlihi da fadin sa da yace faraddaha alayya wa lam yaraha shay'an shin waɗannan maganganun cewa fa husibat min talaqiha da kuma ara'aita in ajaza wastahmaqa da kuma murhu falyurajiha shin suna cin karo da cewa da akai a riwayar Abu Zubair cewa faraddaha alayya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo min da ita wa lam yaraha shay'an bai lissafa wannan sakin ba shin wannan sun ci karo wa taqdimuha alayhi kuma in sun ci karin a gabatar da cewa inda ya ce murhu falyurajiha da kuma fahusibat min talaqiha waɗannan lafuzan sun fi cancanta da a karɓe su sai a ture na abu zubairi a ce nashi munkari ne ko shazi ne shin haka ya kamata a yi wa mu'aradatuha li tilkal adillatil mutaqaddima allati suqnaha kuma a ce wannan lafazin ya saba da abubuwan da aka kawo tun farko وعند الموازنة يظهر التفاوت كما إذا أن أونا ذا أسمزر تشيتشينيا وعدم المقاومة ونحن نذكر ما في كلمة ما في كلمة كلمة منها يتشكل الله من أجيكو ونلفزي مي بياني أكد يا يكي أما قوله مره فليراجعها dai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar ka umarce shi ya maida ita fal muraja'atu qad waqa'at fi kalami lahi wa rasulihi ala salasi ma'ani tunanin an ce falyuraji'ha ba dole ya zama muraja'a da ma'anar saki ma'anar kome na saki shi yasa jama'a kamar da muka faɗa ranar kun ga ilimi Allah ya ji kamar albaniya mu da yake cewa ilimi kaman ƙwallon kankana guda ɗaya ce dole sai an faffasa sannan za a iya sha ba zai yi duk kwaɗayinka ka ɗauki kana kawai kama shan dole sai an faffasa sai an daddatsa an sake yayyankawa halama sai an sake gugutsarawa sai ka sha lafiya lau kuma sai ka shanye duka kankana amma ka ce kawai bari ka ɗauki tugura ɗaya ka san gangan ka kama gutsara ta yana ka sadaka da ita to haka ilimi yake kowane fanni kamar ka ɗauka kamar wani gutsaran kankana ne kowane fanni kana buƙatar shi kafin a ce ka shanye kankana musamman duk wanda yake so ya fita daga sahun awam mu ga magarin mutane da kuma sahun tullabul ilm halaman Allah ya mishi fatahi ya kuma sahun ashabu ko ahlul ilm yana buƙatar wasu ilmomi na musamman da ake cewa ulumul ala lugal arabiya da fannoninta nahwu sarfu adab balaga ilmin sauran ulumin lugha musamman da waɗannan guda hudu yana buƙatar ilimin usulul fiqh rassan shi akwai usul din akwai qawaidul fiqhiyya akwai abin al-ashbah wan nadha'i yana buƙatar ilimin ulumul qur'an rassan shi shi kanshi a ulumul qur'an da tajwidi ba wani mai zafi wacce tajwidi ba malamin hadda bane kai ba shi kai mai zafi ba sannan yana buƙatan ilimin asbabun nuzul yana buƙatan ilimi na garibul qur'an da sauransu sannan a faɗa hadisi ma haka a dawo ilimin tarihi da sira haka duk wasu ilmomi waɗanda su ba ana koyan su dan kan kansu ba ana koyan su dan su ma wasu ilmomi hidima ne dan su hidima ma Qur'ani su hidima wa hadisi su hidima wa sauran ilmomi dan da su ake amfani a gane ma'ana a iya istinbadi a iya irin wannan gwadawar da ibul qayyim yake to wannan zaka ga rashin sanin sa yana zama cikas ga dalibai da yawa cikas na farko shine zai iya zai yi wahala kai ka zama malami irin malami da zai iya malanta zai wahala za ka gada mutum zai shekara arba'in yana sauraron wa'azi kawai kan shi zai waye zai zama mai wayayye ko ba wanda zai mishi wani alaye ko ya cutar da shi ko ya mishi wani damfara kamar yadda yanzu galibin ahlu sunna za ga kusan kowa kan shi ya waye saboda ana ta jin wa'azi ana ta jin wa'azi tsawon shekaru amma wannan jin wa'azin kare bai sai mai da shi mai wa'azi ba kuma shi dole sai ya yi karatun da masu wa'azi suka je suka yi shi sa in bai yi ba yana nan yana jin wa'azi Allah ya bada lada sai wani je katun shekara hudu a jami'ar Islamiya ko Masar ko a Ibi sai da shi sai ga malami shi kuma yana nan suna ya agaje shi kuma na fahimta shi sa ulumul ala yana da muhimmanci sosai jama'a kun ga yanzu sai faro mana daga falyurajiha to menene ma muraja'a tukuna daga nan ya faro yana so yana mana cewa ai wato lafazin tukunna ma sai an koma farkon abin da menene lafazin yake nufi tukuna in ana so a fahimce shi saboda malamai sukan fara tattauna mas'ala da ta'arifat a ce menene kaza lugatan menene kaza istilahan me malaman fanni kaza suke nufi da shi a qur'ani da yazo wurare daban-daban ne yazo da ma'anarsa ma'anar wahyi alqur'ani ma'anar zikiri alqur'ani ma'anar taqwa alqur'ani sai ka ganin da na'uwa suna ta fitowa fili kana gane su suna kanna ma 'yan uwa na ɗalibai nasiha da kan kai na cewa mu dage wajen koyon ulumul ala din musamman lugal arabiya za ka ga muna muna da rauni game da ita muna da rauni ba ma son koyon abubuwa masu masu ba da wahala ita kuma irin wannan ilmomi dole sai sai ka wahala nahawu ne sarfu ne balaga ne da da fannoninta guda uku ma'ani bade da bayan da ilmomin balaga da ilmomin adam sai kaga suna da dan wahala ne to wahala nan take sa sai kowa ya janye jiki daga gare su kuma kamar yadda malal albani yake fara Allah ya gafarta mai yace kuma in ka iya sama ba a yin ba ba ba sa cin kasuwa ba sa sa ai trending babu duk magana da zaka yi a cikin a cikin luga wanda zai damu da kake faɗa tunda ba ba ba zagin wani kake ko za za zama kana yin surkulle ne ma kana tale irabi kana ta faɗin wasu abubuwa za ka masa kullum ma kake da ka ba a yayi shi baya cin kasuwa da kuma dan adam yana son abin da yake kasuwa to asalin wanda kake so ya kasuwan kasuwa ba ta ci da kyau ba sai da luga sannan kuma duk wanda bai iya karanta irabi na jumloli daidai to ka faɗa ƙaunar wahidan dole kuma fasara ta zama kuskure duk wanda bai iya ajiye wasali yadda ya kamata bai san fa'ile bai san maf'ule bai san mubtara bai san khabari bai san ismu inna da ismu kana ba to wannan kaga dole daga baya kuma fassara ta biyo mummuna domin mene a a a fahimu shay'i juz'un an tasawuri far'un an tasawuri baka iya fahimta abu sai ka iya sura ta shakulaka saboda haka jama'a mu kula don Allah wanda da yake so ya tsira da lafiyarsa a harkar nan ya tsaya ya koyi lugal arabiya yadda ya kamata kai ya tsaya kai ya sakaci da ita kun ji dai ce ai lafazin almuraja'a ya zo a cikin alqur'ani da ma'ana uku ma'ana ta farko ibtida'un nikahi ka kauri ta'ala fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in danna an yuqima hududallah ba ko ina aka ce raja'aha ake nufin kome na saki ba domin gashi wani sabon aure amma an kira shi da suna dawo da mata ko a Hausa ma ana iya cewa kai cewa wani ya dawo da matar shi alhalin kuma sabon aure ne wancan ya ƙare a ida ta ƙare sai da aka sake daura sai ce ya dawo da matar shi ko aka kuma ba komai ake nufi da Isra'il malam fiqhu ba Allah ya ce cikin bakara fa in ha idan ya sake ta fala junaha alaihi ma an yataraja'a babu laifi akan su su yi kome in zanna an yi kima hududallah idan suna zanna a nan misali ma'anar shi idza alima in su san cewa za su tsaida dokar Allah wala khilafa baina ahadin min ahli ilmi bil qur'ani anna al mutallaq ha huna huwa az-zawj ath-thani domin anan kuma kowa ya san ma'ana ayan shine miji na biyu ake nufi in ya sake ta wato bayan wancan ya sake ta har so uku at-talaqu maratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan to bayan an gama maratani fa in dallaqaha ba'du fala tahillu wa ta tankiha zawjan ghaira aga uku sun kare kenan ko ha kai ga haka sai ta zo kuma fa nakaha zawjan ghairahu kun ta auri wani wanda ba shi ba din to shine fa in dallaqaha idza dallaqaha ay az-zawju thani ba'da ma zaqa usailataha wa zaqat usailatahu thumma dallaqaha to wancan na farkon in har yanzu suka ga cewa to yanzu sun sun fahimci duniya idan kai tana da wani experience za ta iya comparing cewa shi wannan mutumin kirki shi ma kuma rabuwa da ita ya gane cewa shi ya bala'in asara yawa kansa sai su dawo yanzu sai su haɗa akan bin doka Allah ko sai aka kira shi da suna an yi taraja aka shi ma an kira shi da suna raja'a alhalin kuma ba raja'a ne irin wancan ba ina fata mun gane wa annal taraju'a bainahuma bainaha wa bainaz zawjil awwal وذلك نكاح مبتدأ kome ne tsakaninta da mijinta na farko kuma wannan sabon aure ne kaji kenan na farko cewa ba ko ina ne lafazar murhu falyuraji'ha ba dole zama raja'a da ma'anar kome ba ta yi raja'a kawai da ma'anar ta koma ɗakinta kamar da za a ce mariya da ta yaji tashi ki koma ɗakinki ba sabon aure ba ne ba raja'a ba ne na, na, na saki to abu na biyu kuma arradul hissi ila alhalati allati kana alaiha awwal dai daukan ma'anan raja'a da aka ce da aka ce murhu fa amarahu bi raddiha aka ko fa raddahu alaiha aka mayan mai da ita to wannan yana nufin mai da abu yadda yake da kamar na zaro wannan abun in na mai da shi haka radattuhu kenan na mai da shi ya zama ar-radd ne hissi na jawo durowa na mai da ita ar-radd hissi kenan ko ina fata mun gano ko ka dauko kaya daga cikin wani abin wani mazubi kamar akwati ko durowa sai kuma ka mai da ita sai kuka ce yaro ruddahu ila ila shanta mai da shi cikin jakan misali ko na makamancin haka shine yace ka qaulihi li abin li abin nu'man ibn bashir لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma baban Nu'man dan Bashir lokacin da ya kyauta ya ba wani ɗansa wata kyauta ta musamman bai ba sauran ba sai annabi ya ce ruddahu mayar masa wannan cikin Bukhari da Muslim fa hadha raddu ma lam tasi fihi al-hibatu al-ja'ida kaga mai da abin da kyautar da bata yi bane allati sama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jawran wannan nabi ya kira ta da suna zalunci wa akhbara annaha la tusluhu yace kuma bata yi ba wa annaha khilafu al-adli yace ta saba adalci kama sai ya ci takriru insha Allah ta'ala to kaga kamar yadda wannan kyautar bata yi ba amma annabi yace ruddahu amayar haka wancan sakin shi ma bai yi ba amma annabi kashi da sura ruddahu alai alaiha murhu falyuraji'ha faraddahu alaiha faraddaha alaihi wa lam ya'uddaha shay'an kenan cewa da aka yi amai da ita bai nuna cewa da gaske sakin yayi domin lafazin ar-raddu na iya daukan ma'anar irin wannan ma'anar ko da sakin bai ba kun gane analogy da yake mana wa min hadha qawluhu liman farraqa bayna jariyatin wa waladiha fil bay' haka nan irin wannan shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wanda ya raba tsakanin wata baiwa da ɗanta jinjiri ko ɗan yaro baiwa ce tana da ɗakankani da aka zo siyarwa sai aka sai da ita daban ɗan daban mai kuwa a sai da su wuri ɗaya sai annabi ya ce fa innahu bai'un batilun cinikin bai yi ba bal huwa raddun raddu shay'aini ila halati istima'ihi ma kama kana ya mai da su guda biyu aka hada su wuri guda wa haka zal amru bi maraja'ati ibn umara imra'ati to haka ma da yace a ce masa mai da matarsa irtija'un irtija'un wa raddun ila halati al-istima' ya mai da ta yadda suke ne tare da kama kana qabla talaq yadda suke kafin saki wa laysa fi dhalika ma yaqtadi wuqu' at-talaqi fil haid al-batta wannan bai nufin sakin yayi a cikin haila kwata-kwata wa ma qauluhu fadin sa da yace ya gama yin lafazi na farko kin lafazin ainihin wato ruddaha alayhi ko sai yace wa amma qauluhu ara'aita in ajaza wastahmaqa fa ya subhanallahi yace tsarki ya tabbata ga Allah aina al-bayanu fi hadha al-lafzi bi anna tilka al-lafzata hasabaha alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah a cikin wannan larabcin me ke nuni zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga mai wancan sakin wal ahkamu la tu'khadhu misli hadha ba a iya tsakuro kunce kunce da irin haka walau kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad hasaba alaihi wa atadda alaihi biha lam ya'dil an al jawabi bi fi'lihi wa shar'ihi ila ara'aita wa kana ibn umara akrahu ma ilaihi ara'aita yace da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa ya lissafa ta da shi da ba zai karkace daga zancen nan ya ci mishi me kake gani ba alhaji abdullahi dan umar babu abin da ya tsana kama wannan fa kaifa ya'dilu lis-sa'ili an sarihi sunna ila nabd ara'aita adalla ala naw'in min ar-ra'yi sababuhu ajzul mutalliq wa humquhu an iqa'i talaqi ala al-wajhi alladhi adana Allahu lahu fi dan me zai kauce zai kauce ya faɗi wannan zancen wanda yake nuni zuwa ga wani ra'ayi ne na mutumin da ya saki kuma ya gaza ya yi wauta ya rasa yadda zai ya tabbatar da sakin wal azharu fi ma hadhihi sifatuhu annahu la yu'tadu bi abin da bayyana shine irin wannan zance ba za a yi lura da shi ba wa annahu saqitun min fi'li fa'ili ya fada daga aikin mai aiki da annahu laysa fi dinillahi hukmun nafidun sababu al ajz wal humqu al imtisal al amr don babu wani aiki wanda za a ce sababin hukuncinsa shine wato gazawa da kuma wauta cewa tabbatar da sakin yana da alaka da da aka ce to yanzu in ya kasa mayarwa fa to wannan bai tabbatar da saki don babu wani aiki yana haka wa illa la an illa an yakuna fi'lan la yumkinu radduhu bi khilafi al-uqud al-muharram sai dai wani aikin da ba za a iya mai da shi ba amma banda yarjejeniya irin wannan da ake take ta haramu التي من أقدها على الوجه المحرم فقد أجد واستهمق وحينئذ فيقال سيأتي هذا أدل على الرد منه على الصحة للزوم wannan ya fi nuna cewa auren sakin bai tabbata ba fiye da tabbatar da shi fainahu aqdun ajizun aqdu ajizin ahmaqa ala khilafi amri Allah wa rasulihi domin magana ce wanda wani gazajje da ya wauta ya yi shi fai kunu mardudan batila to aikin kuma gazajje mai wauta abin tunkurewa ne fa hada rayu wal qiyasu adallu ala butulani a talaqi man ajaza wa sahmaqa minhu ala sihati wa tibari wannan ya nuna cewa ya ka sakin bai ba fiye da cewa yayi wa amma qauluhu lokaci ya kure ko to bari mu bar shi iyana zai fa zai kara dauko sabuwa ko kaulu cewa fa husibat min talaqiha abin da yasa yake ta tsawaita magana saboda kun ga magana ce mashahuriya a mazhabin fiqh cewa duk da an hana yin saki a haila amma idan mutum yayi to wannan igiya fa yayi asarat haka ake bada fatawa haka ake alƙalanci haka ake duk zancen da ake a cikin karatu haka ake ba mata fatawa da kowa Ibn Qayyim shi kuma wannan fatawar bata kwanta a ransa ba yana ganin cewa mai rauni ce a matsayin shi na mujtahidi dole zai kokari ya tattaro dalilansa don nuna cewa ba haka take ba shi zaka ji yana ta wannan taharirin kaji yana ta wannan zubeban ƙwarya ta din yana ta wannan lissafa lissafan yana muka cewa wannan fatawar shi a gun shi ba fatawa ce mu'tabara ba to wannan shine dalilin da kaji yana wannan dogon zancen za mu bi shi a hankali mu ji har inda zai sauka bayan wannan kuma zai zo ya magana akan wato hukuncin saki uku a kalma ɗaya wanda shi ma dogon zance ne kun tana rafiya muku tun kwanaki cewa zance yana da tsayi kwarai da gaske to haka za a yi ta haƙuri har a kai ƙarshe inda zai kai insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam